بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أم، safiyar litinin 15 ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya dace da 25 ga watan maris miliyar 2024 a darasi na uku za mu tashi inda ali ibn abdullahi al-madini wanda yau ɗari biyu da talatin da hudu yake cewa wa jami'ul athari inna ma umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi gaba ɗaya athar sun zo ne akan umarni da ka yaƙe shi ba wai ka kashe shi ba wala yuqimu alayhi al-hadda malam ya ce kuma sannan wanda ya wannan ba za a tsayar mashi da haddi ba walakinnahu yadfa'uhu ah, wala yuqimu alayhi al-hadd walakinnahu yadfa'uhu ila man wallahu Allahu amarahu sai dai me zai danganta shi ya kai shi ga wanda Allah ya wakilta Allah ya jibinta al'amarin wato a mika shi kenan ga shugabanni fa yakunu huwa yahkumu fihi sai ya zama shi alƙali shi ne zai hukunci ga wannan. Malam ya ce a gaba ta 24 wala ya shahadu ala ahadin min ahalil qibla bi amalin a a amilahu bi bi jannatin wala nari sannan kuma ahlus sunna ba sa shaidawa ga wani daga cikin masu kallon alƙibla daga cikin musulmi bi amalin amilahu da wani aiki da yayi bi janna a ce mashi dan aljanna wato ahlu sunna ba su ce wani dan aljanna a ce ai wani yana aljanna ko a ce wani yayi shahada a a cewa yake rajauna lahu shahada kamar da muka ji wala narin ko ka ce wani yana wuta a a wuta ba ta hannunka haka aljanna ba ta hannunka sai dai ka ce narjulis salihi muna kyakkyawan fata ga wanda yake salihi muna mai kyakkyawan fata da ram- rahamar Allah da gidan aljanna wani hafu al-ɗalihi al-muznib haka muna jin tsoro ga ɗan banza wanda yake mai zunubi muna ji mai tsoron shiga wuta wani rujulahu rahmatallah sannan muna mashi fatan rahama ta Allah malin ya ce wa mallaki Allah azza wa jalla bi dhanbi wanda ya gamu da Allah da zunubi ya jibu lahu bi dhanbihin nara wanda da zunubin shi yana wajabta mishi shiga wuta to amma ta'iban minhu ya zama ya tuba ga Allah gaira musirrin alaihi bai dogi ba ga wannan aikin to fa inna Allah ya tubu alaihi Allah zai gafarta mishi inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa yaqbalu tawbata an ibadihi Allah yana karɓar tuba ga bayansa wa ya'fu an sayyi'at yana kawar da kai ga abubuwan da suke munana na laifuka wa mallaki Allah wanda ya gamu da Allah wa qad uqima alaihi haddu zalika dhanb alhali an mashi haddin wannan zanaba sata yayi an yanke mashi hannu sina yayi an mashi bulala kun ga laki Allah wa qad uqima alaihi haddu zalika dhanb ya gamu da Allah alhalin an tsayar mashi da wannan haddi fa huwa kaffaratu to wannan ce kaffarar shi kama ja an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar dai yanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malam ya ce wa mallaki yahu musarran wanda ya game da Allah kuma yana dogewa ga laifi yana dogewa ga wannan laifin gaira ta'ibi wanda bai tuba ba mina dunubi daga zanabbai a'a ya game da Allah yana mai dogewa ga laifuka kuma bai tuba daga wannan zanaban nashi ba allati stawjaba bi hal uquba wanda suke wajabta mashi uquba to sai mu ce wannan fa amruhu ila Allah azza wa jalla al'amarin sai na wajen Allah in sha'a azabahu idan Allah ya nufa zai mishi azaba wa in sha'a gafara la in Allah ya nufa kuma sai mishi gafara amma lamarin shi na wajen Allah fa amruhu ila Allah wa mallaqiyahu mushrikan wanda ya game da Allah kam yana shirka to azabahu Allah zai mashi azaba walan ne gafirla Allah ba zai gafarta mashi ba domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bi malin yace war rajum haka da jifiwa alaman zana huwa muhsan ga wanda ya zina a taɓayan aure to za a yi mashi rajum za a jife shi da yake muhsan mai aure kuna taɓayan aure idza tarafa bidhalika idan ya yi itirafi da wannan yace eh yayi dama abu biyu ne ke sanyawa ai maka rajumu ɗin. I'tirafi ka ce kayi ko kuma qamat alaihi bayyina an samu shelu da ake bukata. To shikenan domin malam ya ce rajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi ya yi jifa ko ya jifa gamidiya ko ya yi jifa ta zina ta wanda ya zina a homosan wa rajamal a'immatur rashidun haka imma wanda suke khulafa su ma sun yi wannan rajumu din min ba'dihi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa man tanaqqasa ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace duk wanda ya naƙasa ya to ya tauyi ko ya ci mutunci ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama au abghadahu ko ya kishi ya fushi da shi na ya kafa mishi kiyayya la harasin kana minu tsoron abu da ya faru daga wannan sahabin au zakara masawi ahu ko ya ambaci wasu abubuwa na shi munana fa huwa mubtadi'un wannan dan bid'a ne kawai hatta ya tarhama alaihim har sai ya ringa nema musu rahama da tawaddi jami'an gaba ɗayan su fa yakunu qalbuhu lahum salima zuciyar shi ta zama mai lafiya game da sahabbai. Wan nifaku wa huwal kufur, ta ga nifaki shi ne kafirci, ayyak fara billahi azza wa jalla, ya kafirce wa Allah maɗaukaki mabuwayi wa ya abu da gaira, ya bauta wa wani Allah da sirri a ɓoye a wannan nifaku ce wani kafirci. Wa yi zihirar imana ya bayyana imani fil alani a wannan zindiki kenan ya bayyana imani a bayyane amma ya ɓoye yana bautar wani Allah fi sirri misal munafiqina alladhina kanu ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace kamar dai wannan munafikan da suka kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qabila minhum zahira sai aka karɓa abin da yake zahiri faman azharal kufra kutila duk wanda ya bayyana kafirci to za a kashe shi wa hadhihi al ahadithu allati ja'at da wannan hadisin da suka zo salatun man kunna fihi fa huwa munafiq har irin wannan hadisin malam yace ja'at al taglib sun zo ne akan kausasawa yawiha to da haka zai rawaito su kama ja'at kamar da suka zo wala yufassiruha wato ba zai zai basu wala yufassiruha shine zai basu a yanda suka zo din gane ko to shine abin da yake nufi mislo la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum liqaba ba'd lakum idal taqal muslimani بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لكم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر لكم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم قلوبا غني aka ce wa kitabuhu kufurku amma ka duba Allah sai ya ce wa in da'ifatani minal mu'minina kaga suna yana a muminin su kenan kaga at-taglib ne wa mithlu kufrun billahi tabra'u min nasabin wa in daqqa shine malin yace irin waɗannan ja'at ala taglib yarwi haka ma ja'at wala yufassiruha haka kamar da suka zo haka za a kawo su ana kausasawa ne wani hau hadhihi kuma duka sai inganta hadith sahiha ونحو هذه الأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له ya ce da dai makamancin waɗannan hadisan da muka ambata da wanda ma bamu ambata ba cikin waɗannan hadisan da suka inganta wa hufiza fa innahu yusallamu lah wa illam ya'lam tafsira ko baka san bayanin su ba to ka kiyaye su kuma ka sallama wala ta kallamu fi kuma ka ringa magana a kansu wala yujadilu fihi ka ya ringa jahayya yana kutsa kanshi wala ya ta'allamu fi malam yablug lana minhu haka kada ya kada ya ringa koyan abinda lam yablug lana minhu abinda ba a san shi ma kawai shi ne yake zuwa na kwakulo wannan abubuwa wanda bai zo mana ba wala nufassiru al-ahadith illa ala ma ja'at da ka ba ma fassara mai bayanin hadisan sai akan yadda suka zo wala na rudda aka ba ma tun kuɗi su wal jannatu wan nar aljanna da wuta malam yace makhluqatani suna nan abin halitta ne guda biyu kama ja an rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da haka suna nan an halicce su da annabi ce da khaltul jannata fara'aitu fiha qasran kaga ya ma shiga aljanna kenan kuma ya ga binan ma wa ra'aitu al-kautsar haka naga al-kautsar wa tala'atu fil janna nalika aljanna fa idza aktharu ahliha kaza mafi yawan ahalinta sune kaza haka nalika wuta fara'aitu akthara fara'aitu akthar ahli hakaza mafi yawan su yan wuta su ne kaza da kaza to kaga kenan suna nan makhluqata ne kenan kuma suna nan babu inda za su ji ba su yi fana'i ba malam ya ce faman za'ama annahuma wanda ya riya cewar aljanna da wuta lam yukhlaqa ba a halicci su huwa mukazzibun na makareci ne bil asar da hadisai wala ahsibuhu ni ban ma tunanin wannan yu'minu bil jannati wan nar ni ban ma ganin wannan yana imani da aljanna da wutan ma gaba daya wa qawluhu da zancen annabi arwahu shuhada ruhuka na shahidai tasrahu fil janna suna kai komo ga aljanna wa hadhihi al ahadith allati ja'at kulluha nu'minu biha wannan hadisan da suka zo gaba ɗaya dukkaninsu muna imani da su wa man mata min ahli qibla wanda ya mutu cikin musulmi muwahhidan inda yana ɗaya ta Allah mai tauhidi ne gane ko musalliyan ina mai sallah sallai sallaina alaihi zai mai sallah wastaghfarna lahu za mu nema mashi gafara la nahjubu listighfar ba za mu katange nema mashi gafara ba wala na da'u salata alaihi ba za mu ci ba za mu yi sallah ba lidambin sagirin saboda wani laifi karami ne ko babba a'a wa amruhu ila Allah azza wa jalla bari lamarin shi na wajen Allah wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu aba huraira idan ka ga mutum yana son abu huraira wa yad'u la ina mashi addu'a wa yatarahhamu alai ina mashi tarahumi farju khaira kai fatan alherin wannan ba dan shi'a bane wa alam annahu bari'un min al-bid'a ka sani ya kofinta daga bid'a wa idza ra'aita ar-rajula in kaga mutum yuhibbu umara ibn abdul aziz wa yadhkuru mahasinahu wa yanshuruha fa alam anna wara alika khairan insha Allah kaga mutum yana son umar dan abdul aziz wanda rasul da da yana ambatar ayyukan shi kyawawa yana yada su to ka sani bayan haka akwai alheri insha Allah wa idza ra'aita ar-rajula ya'tamidu min ahli al-basra in kaga mutum yana dogara da yan basra irin su ayyuba sikhtiyani da su ibnu awud da su yunus da at-taymi wa yuhibbuhum yana son su wa yukthiru dhikrahum ya yawaita ambatan su wa liqtida'in da kwaikwayon su to farjo khaira shi ma nan kai fatan alherinsa. ثم من بعد هؤلاء سنن باينسو حمار بن سلمة ومعاذ ابن معاذ ووهب ابن جرير فإن هؤلاء ودنن سوني محنة على أهل البدع سوني جرباوا ga ‘yan bid'a wa idza ra'aita ar-rajula min ahli al-kufa idan kaga mutum daga ɗan kufa ya'tamidu ala talha ya'tamidu ala talhata ibni musarrif wa ibn abjar wa abi hayyan at-taymi wa malik ibnu migwal wa sufyan ibn sa'id ath-thawri wa za'ida farjo shi ma karfaci wannan alherinsa wa min ba'dihim da wanda suka zo bayan su Abdullahi ibn Idris Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Utba wal Maharibi farjo shi ma karfata alherin wannan wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hanifa idan kaga mutum kuma yana son Abu Hanifa wa ra'ayahu da ra'ayinsa wa nazara fi da bincike a ciki fala tadma inna ilaihi kada ka tsada wannan wa ila mai yadhhabu mazhaba da wanda yake wa mazhabin shi min mai yaglu fi amri wanda yake gulubi cikin lamarin sa wai takhiduhu imama yake ma rike shi matsayin imami to kada ka tsada wannan amma na kun san mishkila Abu Hanifa bata wuce karancin hadisai ba da gare shi karancin hadisai kasar yau kufa karancin hadisai sannan kuma bai cikin a'imma nauyi sunna da mada hadisi eh wasu ne san ma malamai sun ce ma izgili ma ringa musu kisa ma suka ringa kyale shi to da haka dai ga fiqhu imami ne al-fuqaha iyal ne ala abi hanifa to amma ga hadisai da sunna to nan bai cikin a'imma da ake magana kisa ga harab da kirmani aisha ma fi dandakar su akan shi ibn madini a nan wajen so akwai littafin da muku ishara a can na ce ku je ku duba zantukan da malamai suke daban-daban akan abu hanifa so da haka in ka ji wannan ba wai ka ji sabon abu ne ko wani abu da zai iya buga ma kai ko wani abu amma dai imam ne daga cikin a'imma na fiqhu rahmatullahi alal jami' wannan kenan karshen karatu a cikin i'tiqad na Ali ibn Abdullahi Madini Allah ya barka cikin abin da makaranta Allah ya taimake mu ya sa mu tabbata ga aƙida ta magabata ya sa mu koma ga Allah a bisa wannan aƙida tatacciya ta ahlus sunna wal jama'a as-salafiyya ya amfanar da mu a cikin abin da muke koyon ilimi subhanakallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah